من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان من الوالدين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محفورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أو من دين آيتين بالحقوق والرحمن إلى دنيا يكون من شدة wanda ya dace da ɗayan uku ga watan march a ranar miladiya dubu da ishirin da biyar Allah ba da nan sarki cikin ikon sabbin nasa ya ba mu dama haɗuwa da kura a wannan majalisi na mana tasirin da Qur'ani mai girma inda muke gabatarwa shekara cikin Ramadan a wannan masallaci namu kuma bin gode muna roƙon Allah mu karbatin sarki bangijin zamai da sai bangijin annabawa da manzanni taimake mu da mana jagora a kan wuce komai a wannan majalisi sai abin da zai yarda da shi sai abin da zai dace da ingaminsa alƙur'ani da girma da kuma sunan manzonsa
صلى الله عليه وآله وسلم وبارك karatun a yau zai tashi daga aya ta ishirin da hudu a wannan sura ta isra ko al isra sura ta bani isra'il da Allah madaukakin sarki ke cewa واغفر لهم وجناح الذل بسم الله الرحمن الرحيم نعم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
To, akwai tashi aya ta 23 da mamakon fasara da jiya. Da Allah mabarkin sarki yake cewa Bismillahir Rahmanir Rahim wala tanka. La taqulla huma uffin wa uffan wa uffa wa uffi sannan wala tanka. Ai la tazuru kada ka kawo da wasu kai na iyayen da biyu kowane halin su ke shi tsawon suna cikin karfin su da hayyacin su ko ko sau da su girma ko ko girma ya suke su wala da narkuma kada ka kawo da wasu kai kan tsakanin ku shi ne abin da hausawa suke cewa salamun nomin da rarrabe salamun salamun kullum kokari za ka yi ka yi faranta musu rai domin a rabu lafiya Allah ya ce wa kullum ma ka gaya musu ko kai ka gaya musu auren zance kariman mai karanci ai jami'an danginan magana mai kyau danginan mai taushi waƙin lahuma da ranar duniya sannan ka sassauto domin su ka sassauta musu da ranar duniya wato kukuken ladabi ka nuna musu ladabi alin lahuma da ribar da dare wato ka tattausa gefinka wato dukkan ɗabi'arka ka sassauta shi zamanto kallonka da tasarrufinka ko mina ka fahimci cewa yana cikin ladabi gare su shi ne mana waƙin lamma da rana zobe na rahama wato ka sassauta masu hukukin wato nuna wato nuna kasantar da kai alin lamma da rana ya yi barkar gare ni na rahama ai saboda nuna musu tausayi ai ne faɗinka alaihi ma ka yi haka saboda nuna tausasawa ka da nuna radadinka a gare su ka yi abin da za su ga musu da cewa lalle wannan na namu na gigi ne yana mana ladabi yana mana biyayya duk da hali da muke ci ai wata kila kana shugaban kasa ko kana gwamna ko kana wani babban jami'i ko kuma ma'aikata ko ma wani wanda ya yake kusa so ga matsayin ka na iyaye su fahimci cewa kana musu ladabi kana girmama su ba su ne za a zama dogon gida da kai ba ko suna ma tsoron su ne ba ke su gaya maka magana za ka kawo ta musu ko kuma za ka musu ita da kulli wato ba za ka biya musu wasu bukatu ba aikata kuskura kuma yi shaka da biyu kuma a rika musu addu'a wakul ka ce rabbi ayya rabbi ya ubangiji na irham kuma da wasu yara musu ka musu rahama ka ji kansu kamar imani kamar yadda suka yi suka yi kaina ko suka min rahama ko suka tausaya ni an gina bayani lokacin da suka yi tafiya ta sabiran kanani kai ka wannan addu'a ya Allah wannan bayina yayena da kitabsu da musu rama da wasu samusu kamar yadda suke ta kulawa da suke ta kosa yanyi lokacin da ke bukata nake bukatar tausayinsu ina karami na'am rabbuku ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا
Allah na wajen sarki aikin da zai bayansa bayan ya halitta su ya ba su hankali shi ne turo musu manzanni ko manzo da wasu gargaɗi ya musu bishara da gaya musu ga irin dokoki da za su lazimta domin fa'idar kansu duniyar su da rayuwarsu. In ya yi haka ya yi wani abin da ya kamata. dabara ta yake da mai shirari jiya in zai shiga ka haka haka wanda kama yana da wata dabara ne amma in zai shiga saboda haka dabara ta yake gare shi shi Allah ya aiko manzo manzo ya yi bayani kuma ba abin da ke koya gare shi na bawansa ya san bawansa cike da wajensa ya san mai da fitar dokokinsa wurin biyayya wa iyayensu da kudata wa iyayensu ya san kuma mai saba wa dokokinsa ta hanyar rashin kyautata wa iyayensa shi ya zaran Allah ya ce ga hukum ala gobe ma hukum da kusa ubangijin ku shi ne kowa sanin abin da ke cikin mutane ke cikin rayuwar min izmarin dukkan barko shi ya fi sanin kowa abin da ke cikin mutane na ɓoye wato biyayya wurzawa ga iyaye ko kuma na saba wa iyaye duk wanda ya saba wa iyaye sa komai kankan nan sa Allah ya san nan wanda kuma ya da su da dawo iyayensa to Allah ya san nan inda kun salihina idan kun zama to salihai ai da ina lillahi bi haqqi walidayhi zama to masu yi wa Allah ta yin abin da ya shafi yankin iyaye to fa inna lalle shi Allah farautin sarki ta ya kasance wato fahoran mai yawan gafara ne lil awwabi ay arraji'ina ila rahmatihi Allah ya zama zo mai yawan gafara ne ga masu dawowa zuwa ga damansa. Idan kun zama zo salihai to sani Allah ya san da matsayi na salihan bayi masu yi wa iyayensu biyayya masu kyauta wa iyayensu kuma zan yi gaba a kan wani. Ai, ba su ne masu karami haƙƙin walidai Allah zai zama to mai yawan gabara gare su saboda abinda ya faru daga gare su na kyautata wa iyaye na kula da haƙƙin iyaye biyu min ba da yadda wa hum la yuqiruna huquqan wanda ya zama to ba sa koyi saba wa iyaye ko cutar da iyaye وأنا للغفران مع شرط الصلاة والأولى أنا من أتكلم سكي يعني القول زي غافر تاوى ما سيوى وما سيوى تاوى يا يوسف ما لشرطي ما شرط الصلاة zaman to ya ga musu zaman to ne kirki na bare masu da masu da iyaye wal awba kuma masu dawowa zuwa ga Allah zuwa ga bin shari'ar da Allah ya tsara da shata ila da addini mala yace wal awwa abinda ake nufi da awwa a larabci shine alhamidu ladhi idza zakara tafayahu istaghfara min shine mutum mai lura mai kiyayewa mai tsare al'amura da idan ya tuna da kurakuren da yi da nan sai ne gabara da Allah wato ya bar kurakurai ya nemi Allah madaukakin sarki ya gabata wannan shi ake kira awwa alaƙanci ga wata dauka yi wa ta da
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
wata jigon ɗa'a a nan gidan duniya bayan sai da tauhidi wato shi ne kyautatawa shi ne ne kyautatawa a cikin suratul nisa Allah ɗaukakin sarki yana cewa wa kudu la wa tushriku واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا na'am وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والدار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Na'am, wato bayan lazimtar tauhidin Allah, kaɗai ta Allah da ibada ya masa sallah da azumi wannan duk sauwa ya tsakanin bawa da ubangijinsa. To, Sauran abubuwa da suka shafi mu'amala duka ana kiransu kyautatawa al'umma, kama daga iyaye zuwa wasu. Allah ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku masa shirkan komai kada ku masa tarayya da komai ko da kowa cikin ibada shi kadai shine mai girma shi kadai ya cancanci ibada ba kamar yadda mashirkan maka suke yi ba da suka gurbata addinin da suka gada da annabi Ibrahim da annabi Isma'il da bautan gumaka. Suna bautan gumaka duka suke da Allah shi ke gaba, shi ne halicce su, shi ne ke saukar da ruwa daga sama shi ke musu komai. In ma sun shiga cikin wahala ba sa kiran wani gungi sai shi kadai. In suna tarbiyya za su ce sun amsa masa kira babu wani abin bauta sai shi. Sai abin bautan nan da shi ne mamallakinsa tare da abin da ya mallaka. To cewa shi ne sai abin bautan nan da shi Allah shi ne mamallakinsa tare da abin da shi abin wanda ya mallaka kar a yi wanzu. Wa mu da Allah ta ce ku bi shi. To bayan an kaɗaita Allah da ibada sai ne. Kuma yawa zai yi isa وبالوالدين إحسانا wannan shi ake kira sa birrul walidain kyautata wa iyaye kar ka kyautata musu har su ga su kana kyautata musu wani zai ce shi baban sa na ba gode Allah ya masa kaza ya masa ba abin da gaban sa in dai ka ba gode maka akwai kana da matsala kai sai har sai ya gamsu in ya zanna zai yi da ya ce lalle ta na yin nan kai mutumin kirki ne yana kyau da haka ma matarka ba da bane da bakana kana mita ka ce matar nan ba ta gode wa Allah yana kaza kaza yana in ka yi din za ta gode za ta sani haka za ka ja yanka haka sauran jama'a da kake tare da su idan ka mai kirtawa ne za a san cewa kai mai kirtawa ne wani wani isa sannan iyaye biyu a kyautata musu ba su kaɗai ba wanda zai kurba da ‘yan uwa da jini ya yi da karne su fahimci cewa kai mutumin kirki ne kana kyau da musu babban yi su fahimci haka kawo ne su fahimci haka gurgur ne su fahimci haka ya bai ne su fahimci haka wanda zai kurba wal yatama wal masakin haka nan marayu da suka cancanci a taimaka musu su ma su fahimci kai mutumin kirki ne kana taimaka kana yin tsari wal masakin da miskinai talakawa maƙoƙa wal jari zai kurwa da ma da mutum ko wani mai haƙƙi biyu dan wani na jini sannan kuma maƙwabci ne har yau shi ma ya fahimci kai mutumin kirki ne kana kyautata waljamin junubi da kuma makwabci wanda yake korina shi ba dan uwa bane da jini amma dai makwabcin ka ne a gona ko a gida ko a kasuwa ko a wurin aiki ya bar gidan mutumin ke ne shi ne ma'ana waljamin sahibin jamu da kuma aboki da ke tare da kai matarka da fahimci kai mutumin ke ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mai alheri ko mafi alheri shi shine wanda yafi alheri ga ko mai alheri ga iyalansa to ni kuma na bi ku zama mai alheri ga iyali saboda iyali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun gamsu da cewa mutumin jirgi ne yana kira da musu iyakar nasa muka ce wa sahibi bil jambi wani misali da ba kuma haka da zai zo yana da haƙoƙi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku hadisi ya inganta a ranar farko kana da iko kayi bako ka canja miya yaran sai nama akwai iko Alayhi ka kaza ko nan zuru ruwa ko ina ku yi canja miya. Kwana na biyu ba sai an canja miya ba ana ya koma nan wani irin abin da kake ci ka saba ci ji da kwana uku haka. Daga nan kana ya ce masa shi ke nan da kama gabansa ka yi abin da shari'a ta wajen ba. An fahimta? وابن السبيل وما ملكت ايمانكم da kuma abin da hannayen ku suka mallaka na bayi maza da mata ko na barori ko na yaran gida a yanzu a wannan zaman yaran gidanka su masu fahimci sai mutum ke yaran gidanka su fahimci mutum ke kada a ce kana da direba wani za ka babba ne yana da direba ya wa direban albashi tabbas amma za a tsaya ya ci abinci ko ma ya ci sai abinci sai na ci ba za ba direba ba wai shi ma'aikaci ne saboda ana biyan sa albashi wannan ana kiran sa rashin kirki ko kuma harka ta tsantsar boko wanda yake tattare da bauta wanda ke karkashinka yaron gidanka ya fahimci lallai kai mutum kuma kai ka lice ki ta yi waya bayan nan da kai ya ta ya bi ka ilimi ya bi ka dabaru ya bi ka don kawai yaron mutum yaron gidanka shi kenan kuma sai sai ka rasa kanka zaman doka bi ka kyautata masa ka masa mu'amala mai kyau domin haka Allah ya ce haka Allah ya ce kyautatawa al'umma kusan bayan bautan Allah kullum Allah kan ambaci wa dawa al'umma ana farawa da iyaye kuma kamar da nace har kasa zuwa yake domin an ambaci iyaye an ambaci yan wani jini yan wani jini makwabta da yan makwabta wanda suke ba yan wani jini ba da talakawa an ambaci matar matar aure ko matar aure da matafiya ko da yake ba wanda yake shikenan dama wannan su ne da suke tare da ke to ka zama tun mutum kirki ko lokaci a idan kana son imani mai kyau ya shiga to mu dawo sura ta isra Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu wa ati zal qurba haqqahu ka ba wa dan uwanka na jini hakkinsa kyauta wa dan uwa na jini matsayi ne na musamman shi yasa ko a zakka matukar ɗan wanka ne na jini wanda ya cancanci karɓi zakka ba ran da ka haifa ko uban da ya haife ka idan ga wani bare da ya cancanta a bashi ga kuma ɗan wanka na jini da ya cancanta a bashi shi ɗan wanka na jini shi za a ba kuma wannan ya fi dacewa da hankali ba shi kusa da kai wa shi zalƙurba haƙƙahu ku ba wa ma'abuta kusanci na uwanku na jini ku ba su haƙƙi wal miskin ku ba wa talakawa haƙƙinsu wamna sabil ku ba wa matafiya haƙƙinsu asali musamman irin wancan yanayi na da can matafi yana cikin hatsari da yawa saboda haka yake bukatar taimako zai shigo cikin mutanen da bai sani ta yi ma wasu ɗauki shi sosai da shi kuma da shi bawansu saboda haka Allah madaukin zargi wajen ta kyauta masa a sa ido domin lura da shi na'am wa ajiz al-qurba ay ajiz al-qurba rafa haqqahu min al-birr was-silati na daga kyautatawa da kuma sadin da zumunta wal miskin da kuma miskin wanda sabab sabil da matafiyi wala tubazzir tabdira amma wajen ciyarwa kada ka yi da mubazzaranci ba a son ka mubazzaranci ai bil infaq bi ghairi fa'atillah kada ka yi almubazzaranci cikin ciyarwa cikin wani ɗayan Allah wani in ana son a ga gwanintansa to a shirya wani shakiyanci a gari ko a ƙasa to nan zai bar da kuɗinsa ko wani shaƙiyin gari ya shirya wani duki to nan ne zai turo da taimakon sa miliyoyi da sabbin motoci da wane ne amma wani aikin Allah za ga yana baya baya wannan ana kiransa mubazzaranci a idan ba da ba ne innal mubazzirin lalle masu mubazzaranci ji Allah kawo wa shayatin sun kasance yan uwa ne na shaitan ai ala tsare kace ma inda za ka ce mu yan wani shaitan sun zama su kan hanyar shaitan wa kana shaitan da rabbi ka kura shi ko shaitan ya kasance kuran mai yawan kafirci ga rabbi ko ubangiji ai shi da dini abi mai yawan kafirci wa shi mu'min to haka wanda zai yi tabziri wurin kashe kudin sa ga karuwai ko ga wasu ayyukan banza ko ga wani abu na neman suna na alfahari maimakon yayi ya kashe kudin cikin da'a wurin kyauta wa iyayensa da kyauta wa ɗan uwansa na jini da kyauta wa jama'arsa da sauran mabukata na garin su ko na jihar ko na kasarsa an koye haka sai abin da yake sabani wannan ya zama tunan wani shaidan wa kazalika aqubul mubazzir idan shaidan ya zama to kafuran mai yawan kafurcewa ne ga nimomin Allah to shi ma mubazziri halin sa kenan iya zalila na'am wa in ma tu ribanna wa in ma tu'ribanna anhum bi rahmatin min rabbika tarjuha na'am fa qul lahum qawlan maysura to kun sani na su shi bai san gaibi kuma idan ya saba kana taimakonsa yana iya zuwa kowane lokaci ba kuma dole ba ne duk lokacin da ya zo ya sami kara da amma shi ya san kana da mota mai kyau ya san kana da gida mai kyau ya san kana da riga mai kyau hmm? ko ma wata kila kana da kanti kana da gona saboda haka shi da wurinsa wani kam yana da kuɗi ya za a ce wani baya da kuɗi yana iya zo masa kowane lokaci ya ce ka taimaka masa to kun sani idan mutum yana cikin yanayi shi ma na damuwa wani ya zo kuma yanayi biya yayi masa damuwar da shi ma bai iya yayi wa kansa wani lokaci zai shiga yi ta yi wa tsawata masa ko ta yi a'a to Allah ya ce ga za ka yi ta'amuli da irin wannan mutum da ya cancanci ka taimaka masa ya zo kuma neman taimako alhali kuma kai baka da shi a wannan lokaci ba tsawata masa za ka yi sai ka ba shi hankuri sai ba ni kai hankuri bayan ka saurare shi ka ce na ji kai hankuri yanzu dai ba ni da kuɗi amma insha Allah idan na samu Allah da zan taimaka maka kai hankuri ko abin da shari'a ce ka masa kenan insha Allah ana fata Allah ya tsusa masa nutsuwa cikin zuciyarsa ya amince ya dabi kuma ko da ma dai bai amince ba kai kafin da haƙi kayan abin da shari'a ta ce kai shi yasa Allah ya ce wa in ma abin nan ko wa in ma tu'ridanna anhum ibtigha rahmatin min rabbik idan har aka samu wani yanayi da ka kaula kai gabarin su waɗanda Allah ya wajabta maka da kai su kama daga iyaye biyu ko ‘yan uwa na jini, ko miskinai talakawa, ko matafiya, kai ba ka da shi, wannan dole ne ka kau da kai mana ba za ka iya ba su. Idan ka kau da kai gare su, mana ka kasa ba su lokacin da suka nema ka ba su, ita za a rahmatin min rabbika tarjuha saboda kana sauraron kai ma lokacin da ka samu sai ka samu tukunna kafin ka kyautata musu to ba tsawata musu za ka yi ko kai ka cewa su wane wane ya dami kullum dai bara mutane ba su aiki yi ba sai dai a ba su a ba su a a fa kullahu qawlan mai so gaya musu magana mai sauki kamar da muka yi bayani na'am to akwai sharha ko karanta ba wa in ma turidanna anhum ay al madhkurin min al qurba wa ba'dahu wa lam turihim idan ka kai da ka kauda kai da gare su ai waɗannan da aka ambata daga yan uwa na jini da ma wanda ambato ya biyo bayan yan uwa na jini din falam turihim baka ba su wani abu ba ibtiba saboda neman rahmatin min rabbika kai ma wata tausayawa daga ubangijinka da zuwa da kake tsammanin da shigo hannunka ai kauni ka kunta mutajan wa faqiran da kai ma wannan lokaci kama bukaci ne mai bukata ne kai ma fi waqti talabi minka a lokacin da suka nemi ka ba su ai talabi rizqin tantazihu wato ya zama to baka ba su ba kai ma saboda kana tsammanin wani arziki da zai shigo hannunka tukunna kafin ka bawa wanda dama ka saba ba su ya ji ka fata kuyi min a kullum malar mai sura ai kaular zayyinan sahla ka gaya musu magana mai taushi mai sauki bi an ta idahum bil irfa ka musu alkawari ka ce wa ni kuna koyi wannan shi insha Allah ina samu zan ba ina samu zan ba ku ya kuri a shi yanzu a inda majirin idan arziki ya zo mini insha Allah zan zan ba su ana zan ba ku ana gama da wannan kusa ko ba gama da ita ana gama da ita amma da muka ce mutane ba san gaibi kai ana ganin gidanka ran kyau ke ba ba san ma ya ake ko ne gina ba ko ya kare ko abu ya aka yi ko kana kasuwanci wani lokaci abubuwa suka kundu lokaci guda kuma daga ba abubuwa suka kundu alun da yanzu kana da gida mai kyau kana da motar ka mai kyau kuma da ka wani sai tsammanin cewa kai da duk lokacin da aka zo da irin ɗan naira hamsin naira dubu ɗaya yin nan ko ɗari biyar nan bai kamata a ce ba a same shi ba wanda kuma ba dole ba ne ta yiwu kai ma sai a samu zaki akan bashi kake aka je layin ɗan daddawa za a samu alƙara da kan bashi da ake yi aka je layin ɗan shinkafa akwai ɗan bashi da ake yi wurin masu teku za a samu kila ana bin kaza wuri kaza kaza akwai amma mutane ba san gani ya za ka yi wanda sai ka ba su haka Allah ya ce na'am wala taj'al ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
kuma Allah madaukin sarki yana koya wa bayi da ya gabata da zanna wurin ta'amuli da sauran jama'a game da abin da ke hannu suna da na dukiya Allah ya ce wa la tajariya da kama da tafi da kudi kada ka zama to dan box ne ka cewa kai wani wani dan box ai gwamnan jihar kaza dan bauchi wato kullum an sa ne ya ga wasu zamani su iya wannan ma'ana kalmar ta dace sosai da sunan marubuci da wani dan bauchi na san dan bauchi ba ma duk kula su yake ba rufe a kuma ke a duk kula shi dan daure saboda shi ba zai rike wani yawon suna ba wani wala ta ce ne ka fasu da sabila wani kada ka zaman kada ka sanya hannunka da zaman zo masu da sabila wani kullum tana daure da wuyan ba ta iya mikewa da kabika ka ba wa mutane mutane su fahimci kai marowaci ba daidai ba ba daidai ba ne fahimci ka gari kai ne kowa ya zaka sifar da tafi ta bi irin zubar ka kai marowaci ba daidai ba ne kada kai wala taj'al yadaka maghlulatan ila wajhi kada ka sanya hannunka ya zaman to da wurin rera da yi har zuwa wuyan ai la tamsikha ko la tumsik ko ka larabci ya yi da mazaka abin nan yamsaku ko amsaka yumsik ai la tamsikha alal infaq kada ka kame hannunka ka hana hannunka kyauta ko sadaka ai kullal masjid kada ka kame nan ka dukkan kame sannan wala tafsirha bil infa kuma kada ka shimfidar da hannunka dukkan shimfidawa ai kullal masjid ya zama duk abin da ya shigo hannunka ka raba shi kai kanka wata gida ko iyalinka da yake zama wajibi tsakanin samu kuɗi dubu talatin iyalinka suna bukatar dubu shirin da za a ciyar da su kuka da dubu talatin ka dubu talatin ka ciyar alhali akwai iyalinka wanda yake wajibi ne kawai matan ka da sauransu wannan na kiransa hauka an fahimci abin musamman iyalai wanda suke suna da haƙƙi na ciyarwa ta hanyar abin da ake kiransa mu'awa ba ni ba don matarka wajibi ne ka ciyar da bawanka wajibi ne ka ciyar da shi domin tana karkashin ka sai ka sai shi da kuɗinka kuma ba da dama ya je wani aiki da zai ciyar da kansa ba tare da izinin ka ba saboda haka wannan sai a gabatar da su akan ma mahaifinka ko mahaifiyar an fahimci saboda ciyar da mahaifi da mahaifiya wani abu ne ta hanyar insani ke mutawa ta kuma ciyar da matarka ko wani bawanka shi kuma yana nan ta hanyar mu'awar matar ka ce ta ka aure ta saboda haka an hana ta wasu hakuka da yawa ba ta ce zai ina bi zaba gida ba tare da izinin ka kai matar ka ce yanzu saboda haka tana dagin ka tana da nan dole ne ka ciyar da ita wannan ciyar da ita na da muhimmanci a matsayin wajibi domin haƙƙin ta haƙƙi ne na bani ba ka bani gishiri ba ka manda da za a kaddara kana da abinci da ba zai wuce na mutum biyu ba da kai da mutum na biyu alhali kuma matarka tana bukata ko babanka na bukata ko yaranka na bukata dole a shari'a ta baka dama kai ne ba za ka shiga kai za ka ba da bukata da kai kayan mutum na biyun kuma matarka uwa da uba sai a ba su eh wannan ana kaddarawa ne inda zai faru ba ta bai yake faruwa ba an gani domin kuma a gwada maka cewa wannan haƙƙi ne na mu'awaba babu kila da cikin wannan matsala in ga gauri yana bawa zuwa kan wannan sauran su jahili ba bai da dubu na'am ta wala tasuna kullal basti wa taqulu maluman ka zauna kana maluman kana abin zargi abin kana abin zargi din nan raji'un lil awwal yana komawa ne ga mai wanda ya mai da hannunsa dan buksu wanda ba ya kyauta marowaci duk mutumin da ya zama to marowaci dole ne mutane za su yi zargi wani marowaci mahsuran kuma ga zaman to matiyaci mara komai shi kuma wannan hali na biyu wanda ya zamanto ba ta sa kullal fasli har ma ya zamanto bai gabatar da abin da ke wajibi a kansa ba to dukan su dai duk halaye biyun ba daidai ba ne saboda haka ka tafiyar da rayuwarka bisa ka'idar shari'a kowane mai haƙƙi ka lura da irin haƙƙin da ya kamata a bashi inna rabbaka lalle ubangijin ka karanta ku inna rabbaka lalle ubangijinka yafsudu rizqa yana shimfida arziki ayi wasihu ko yusihu yana yalwata shi mana sha'awar wanda ya ga daman yalwata masa shi wani a bashi kuɗi a bashi kuɗi har ma shi ba zai iya sanin girginsa irin su nan gudu irin su buwa ɗin ina ta kawo musu takardu da yana amma kuɗaɗen nasu ai kace ba su ma san iyakacin tsawon kai gari ya mutu kuma ga san mutane da yan wanka wata gila ko kuwa za a yi ma za ka kada su bada zana aka ce a to a zo a gwada iya hausa wata gila ka zo su iya hausa ko a zo a gwada iya larabci wata gila ka zo su ko a gwada iya turanci ko wani abu haka ko iya dambe ko menene bayan Allah ya ya yi wata musu inna la ya su rizqa liman yasha'u ay yusiu rizqa ko yusiu rizqa liman yasha'u wa wanda yake so sannan wa yaqdir ay yudayyiqu liman yasha'u yana kuma kunta da arziki ga wanda ya ga dama wani duk da dabararsa da ba idashinsa da rashin baccinsa ya shiga nan ya shiga nan ya ka halal ya ka haram ma amma kuma da haka ne kasa tafiya ana samun wannan ana samun yawo innahu lalle shi Allah kana ya kasance khabiran masani ne na koko basiran kuma mai gani ne mai basira ne ga bayansa ya san su sani na koko yana kuma ganin su gani na koko ai aliman bawafilin shi masani ne ga cikinsu wa gabahirin da kuma wajensu wa yanzu ala hasabi masalihi da azurta su gwargwadon iri yadda maslahar su ta gano na ga sabuwar lura
خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا
نعم ولا تقتلوا أولادكم بالوعد kada ku kashe ƴaƴan guda nan to ku je su ci na sanin suna ƙarami kafin zuwa musulunci laraba suna da irin wannan muguwar al'ada wani ya ga talauci ya masa yawa zai ce to ai shi ba su yaran nan su girma da zai da zai yi ciyar da su tun suna ƙarana magana da su Allah ya haramta wani wani ya ce yanzu ‘ya'yansa ɗin mata ne ko mace ke haihuwa kuma ba su da ƙarfi da za su yi maka wasu wani neman abinci ya gaba da tun suna ƙanana a kashe su kana da yin wannan al'ada da can ga da zuwa musulunci Allah ya haramta wani kada ku shiga da gudewa a ta hanyar turbuda su ke kasa su har lafiya kashe da ayi makafa da yin lafiya da bakari saboda tsoron talauci a ku da su duk gaba ne mun kare ba ku ku kowanne ne mu muka san irin arziki da muka tanadar gare shi mutane nawa ne za su zaya cikin wahala wani yaron ma a gida zai tashi wataƙila uwarsa ta rasu tana ɗan kankani kuma ya zama to ba dacewa da yadinku da rika wadakanta shi ba za a ba shi abinci sai shi ba ba za a lura da suran da zai sa ba da za a cikin wahala abin da mutane suke cewa bilu ya za a cikin bilu ba ya kwanciya in kwanciya mai kyau ba ya za sura mai kyau ga abinci ga abubuwa ba da haka zai tashi amma a kwana tashi zuwa wani lokaci kuma ya zama shi ne yau a cikin fami ana faruwa da yawa zama to ya yi kowa da kowa har da ma masu mutum cuta saboda haka Allah ya yi dukkan halittarsa kai ba a ce ka ɗauki wani mataki wani saba wa ubangiji da zubin kai a fahimtar ka wannan shi zai kai gare shi ba za ka wannan ba wanda ya za ka wannan ka bi ka'idoji na shari'a a bar komi Allah Allah ya ga dama dama ya rubuta maka arziki da yawa shi kenan sai arziki mai yawa da zuwa in kuma dama ka tsara kasa nan ne to kuma dai za a yi koyi da abin Allah ya ce na razuku mu muke azurta su ba kowa wayya ku kai ba ma su ba kowa muke azurta ba inna qatlahum kana kan kai isman kabira awai kashe su da kuke yi tun suna karana wai tsoron kada su tsara ku talauci ko kuwa zai da za ku ciyar da su yin abin nan kafin su girma wannan wato kure ne babba zunubi ne babba irin wannan kan kada ku yi shi na
ولا تق- ولا تقربوا الزنا na إنه كان فاحشة وساء سبيلا
to ga wata doka har yanzu ina waɗanda suka mai da zina kayan ado a gurin su maza suke ko mata wani idan ya kawata masa shi yana ga harkar zina wani abu ne da ke nuna cewa ya kai ya kawo ko ya kai ya kawo shi shi duk mace duk inda ya ji labarin kuma ko matar wane ne shi burinsa shi ne kwana da ita zai amfani da kuɗin da su ko ya amfani da kyawun jikin su sai ko da suke mai da zina tamkar kayan ado wannan ba daidai ba ne Allah ya ce wa la takrabu zina kada ma ku kusanci zina ba wai ma ku yi zina ba wa la takrabu zina shi yasa ma da yake ablagu min la ta'budu a ce wa la takrabu zina wannan ya fi karfi akan a ce kada ku aikata zina kada ku kusanci juna a hana zina da wannan lafazi kada ku kusanci juna ya fi a ce kada ku yi zina kada innahu lalle shi zina kana ya kasance ba ishatan wata irin albasha fasha ce kabilan mummuna kuma wasa fi su sabila kai tarifa hanya dai a ce zina ko kuma zina a ce ita ce a matsayin hanyar mutu to wannan hanya ta ɓaci Allah ka riba mu da da wannan sa na'am ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا to ga wata doka har yanzu ina kan kidnapping ina kan fashi da makami ina masu kashe mutane ta hanyar tsari domin su samu a zuwa su tsare hanya da bindigo su kashe wanda za su kashe domin su ba shi kuɗaɗe da ke hana yau ko su yi kidnapping din mutane su zo su ajiye su su kula kan su yanzu cewa sai an ba su miliyon da miliyon da ba don su samu kuɗi sun mai da farin cikin su shi ne cusa bakin cikin cikin zukatan waɗanda ba su cin zuwa ba su sha mai ai ƙarshen hauka ke tumin da zai mai da fashi da makami shi ne sana'ar tumin da zai mai da nafi shi ne sana'ar mutumin da zai mai da yin tsafi ka cutar da wani ko ka kashe wani domin ka zamanto biloniya ko biloniya ai ƙarshen hauka ne Allah ya ce wala taqtulu nafsa allati harrama Allah kada ku kashe ran da Allah ya haramta wato kashe ba a kashe rai sai da dalili ko in ta kashe wani bisa ganganci ko an samu rai ko an samu zina bayan aure akwai sharadi na wanda zai sa a raba mutum da ransa amma in ban da wannan in sharadin bai cika ba haramun ne a kashe wani ولا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق اي الا بسبب الشرعي sai da dalili irin na shari'a shi zai sa a raba wani takin ko zai sa ka kashe wani kamar kutila mazluman duk wani wanda aka kashe a bisa zalunci domin duk wanda aka kashe zai yi uba ne na wani ko ɗa ne na wani ko kare ne na wani ko wa ne na wani ko babba ne da wani ko ɗan wa ne ko ɗan kare ne da wani Allah ya ce wa man kutila mazluma duk wanda aka kashe a bisa zalunci to faqad ja'alna li waliyyi to mun ba da dama mun sanya wa waliyyin sai wa rabbi ga magadan magadi magadansu mun sanya masa sulfanan alal qatili mun ba shi wani iko akan wanda ya yi yana da dama ya kashe shi bayan samun damar komi asali idan wani ya kashe maka waliyi kuma sai ta baka dama ka kashe shi da kanka wannan zai fi jin cewa ka yi ramuwar gayya idan ba za ka yi kashe mutum tunda shi kansa kashe mutum ai babban aiki ba kowa zai iya kashe mutum amma dai kai za ka iya kashewa to kai ya kamata ka yi da kai idan za ka iya domin wannan zai fi zama wato kafin nima na maka mun sanya masa tasiri dan wato iko a tsaki ne akan wanda ya kisa amma farayin shirin ayyata da yawon nan kada ya ke da rigona da yi kada wani don ya kashe maka kare sai ka ce to wallahi ni kuma kun da kashe ni kare na ni kuma sai na kashe shi sannan in kashe kannan biyu ko yayon biyu kai sai na kashe mutanen gidansu duk da shi ya tsokanin a ba ba ka wannan nan wala yusuf bil qatl kada ya wuce gona da iri cikin kisa cikin haddi ay bil qatl yani yaqtul ghayra qatili ba to kashe wani wanda ba shi ya kashe dan wannan sa aw bi ghayri ma qutila bihi ko kuma ya kashe wani da sabanin abin da ya kashe dan uwansa da shi kai wannan da ya kashe dan uwansa da gangan ya kashe shi ne da bindiga a sashi daya ya harbe shi da shi a kwalwa ko a kirji wani abu haka da lokaci ne wa bayar shi ko takobi ya zo ya sare shi da shi kaga ta irin wannan hanya sai ya rama kisan ta irin wannan hanya ba zai ce yanzu da ka kashe ni dan uwa ba na ba ne kuma zan kashe ka amma ta hanyar azaba da yau zan fara yanke maka hannu ɗaya in ka gaba jin zafin sake yanke wani hannu kuma sai in ka gaba jin zafin ya yanke kafa in ka gaba jin zafin da yanke na hula maka ciki da haka ne sai kana asabtar da kai kan ba da wannan dama za a yi israfi wurin ramuwar gayya ba wurin kashe wanda ya kashe maka dan uwa ta hanyar ka kashe fiye da rai guda ko kuma ta hanyar ka kashe shi ba ta hanyar da ya kashe ɗan uwanka ba ya zama kai da za a kashe shi azabar da hanyar da ka ɗauko ya zarce azabar da da ɗan uwanka ya ji lokacin da shi ya kashe shi amma irin wannan ne ya masa to shari'a ta ba ka yi ma ka masa irin wannan duk saboda adalcin shari'a innahu kana mansura lalle waliyin da aka kashe masa dan uwa shari'a ta taimake shi shi wanda shari'a take taimakawa ne shi wanda Allah ke taimakawa ne shi wanda dukkan adilai suke taimakawa ne domin ya dauka sa ai alwali kana mansura ai da zubutu da zai da mutane tabbatar masa da damar yin kisasi wa bi'anatil hukami lahu da kuma mahukunta gwamnati za ta taimake shi domin ya cika burinsu da ɗaukan fansa ɗan wansa da ya kashe da aka kashe alal kisasi ai sai ba a yi su cika wannan kisasi da aka yi wa wansa fa inna Allah ta'ala nasarahu ai su kauda wal kisasi lalle Allah ya taimake shi da ya ba shi damar ya yi kisasi ya yi fansan kisan ɗan wansa da aka yi wa amara lulata bin ma'unati alaihi kuma ya umarci alƙalai da masu mulki su taimake shi wurin wannan ramadan wannan lokaci ko ya kare ko da wannan ne ko lokaci ya yi sa'a to zai mu tsaya akwai tambaya ya zuwa su kuma mara akwai tambaya na
sun ka ambata magana da su hakkin mata da iyaye da wadanda ka ta yi magana ya yaya ba ga ga mata ga yaya ga iyaye sai kuma abin da zama su ne da hakkin mata ne da mata ba da mata bayan kan mutum
eh haka haka haka eh ya danganta nan idan yaran ƙanana ne ba su da ba su da karfi iyaye su kuma suna da karfi to sai a gabatar da yara eh na eh A'a wannan fa ana magana ne kan shari'a domin a goda maka kowane da irin yadda su iyaye suna da haƙoƙi da yawa masu ƙarfi ta hanyar misali amma yanzu ana magana ne aka mutum ne yana bin ka bashi wataƙila yanzu ga akwai wanda ke bin ka bashi dubu goma ka fahimta kai kuma yanzu dubu goma ne kawai ake hannunka in ka biya bashin nan babanka zai ji ruwa ko ya zama ka zai ji ruwa ba za a ce saboda iyayen ka kasu jimuwa ba za ka biya mai bashi bashi sai dole ne mai bashi ka biya shi an fahimci abu shi yasa ko a gado ake gabatar da haƙoƙin da suka shafi dukiya ko suka shafi mamaci akan magada wannan ba wai ana nuna cewa matar ka ta biya kuma ko uba muhimmanci ba a'a ana magana ne kan a fahimta maganar ciyarwa ne kawai wannan an gani kuma na muku misali yanzu kamar bashi dubu goma kawai ka mallaka ga kuma wani wanda ke ninka dubu goma kana bashi dubu goma nan ba maka zai kwana da yunwa ko ya zama ka zai ba ta kwana da yunwa me shari'a ta ce anan ba za ka ce a to ai saboda ga tuma ta ko ya baba na kare kwana da yunwa ba zan biya ka bashi ba kai sa ba dole mai bashi ka bashi yakin sa duk wannan yakin sa babanka kuma sai ya rage in ma roƙo za ka yi in ma dako za ka fara gurane ne ka ciyar da su wannan wata matsala ce to ita ma mata saboda hakki ne na ba ni ba dole ya zama inda za a kaddara mutum biyu ne kawai ko ita ko mahaifi ko mahaifi to dole ne ka fara ita domin ita tana karkashin ka ne a matsayin ba ni in baka duk ba kai ka haife ta ba ita ba ɗan ruwarka ba ce ta yi ɗan ruwarka ɗan kuku ko wani abu ne amma dai ita ba kusa da kai take kamar uba ko uwa ba ita tana matsayin matar ka ne akwai haƙƙi na aure to wajibcin ciyar da ita yana sama da wajibcin ciyar da uba ko kuma uwa wannan ko ba nuna cewa matar ka ta fi daraja a wurin mai a wurin iyaye don kar a kwaba abin wurin fahimta to shi kenan الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك